أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta wato sunna tv eks islam kitabu wa sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna kodi muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa ma'anar nasoshi wanda ake ganin ma'anarsu a zahiri kamar sun ci karo da juna ko ma'anoninsu a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine zaman mu ko darasin mu na 149 muna tafiya ne da littafai tare da littafai guda biyu littafi na farko littafin tafawi hamil tirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi muna bin jerin ayoyi ne kamar da yan uwa suka sani ma'ana jerin ayoyi da suka zo a cikin wanda littattafai sai mu dibi yadda jerin ayoyin alkur'ani yake domin littafi biyu ne muka hada to mas'ala da muka tsaya akan ta mas'ala ce ta 594 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid za mu tashi ne a mas'ala ta 596 kafin mu tashi cikin mas'alar mu ta gaba inda ya kawo zancen tasbihi a wannan mas'ala din wato ya kawo zancen tasbihi ga Allah da kuma irin mas'aloli da kuma bayanin da muka yi wanda ya gabata kan tasbihi da kuma aqida ta ahli sunna wanda kuma an danganta abu zuwa ga wani abu wanda mu bamu sani ba kamar inda Allah yake danganta cewa sammai da kasai suna tasbihi ko suna yin sujada ko kaza ko abin da ya kamata ko cikin hadisi ya zo rana ta tana sujada ga Allah wanda da suke koriya su ce kawai ba a sayar da take yin sujada ba to dama kai ba Allah bane kuma an ka ce ta yi sujada gaibi ne nassi ne ya zo ya bada wannan labari kuma ingantacce ne hadisi ne ingantacce cikin sahih muslim kenan waɗannan abubuwan ya kamata waɗansu su daina kutsa abin da ya fi ƙarfin ilimin su ko ba haka ba kamar a ce kuma Allah ce kuma bakat alaihi musama wal ard sama da ƙasa ba su yi bakin ciki ba ga mutuwa waɗannan mutane mutanen fir'auna kenan to ba yake nuna a cewa ba za a ce ba kawai ba su nuna damuwa ba wai ba su yi kuka ba a ina ruwanka in sama tana kuka ya take kuka Allah shi sai da take kuka shi ya ba da labarin ba ta yi kuka ba kenan in ya ba da labarin ta yi kukan kuma misali sai a tabbatar da shi don haka ka daina cewa a muna ba ana rufin sama tana yin kuka ba ba ta yi kuka ba kenan tana yi wa ta yi kuka a'a in tana yin ma Allah ya san tana yi wannan ya kamata mu fahimci wannan sai abu na ƙarshe fi'ilin tasbihi a cikin alkur'ani ya zo sabbaha lillahi ma fi samawati ma fil ardi misali abin da ke cikin sammai da ƙasa ma Allah tasbihi kuma nan ya nuna ma haddasa man suna yi tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi an yi sannan kuma yusabbihu lillahi an gane ku kuma da cikin suratu al-jumu'a da taghabun yusabbihu fi'li mudari'i ana gayi an gane ko shi ko sabbaha cikin suratul hadid da fi'li madi da cikin suratu wato al-hashr ya zo da wato fi'li madi da cikin suratul saffi an gane ko sai da cikin hadid wal ard ne sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard sauran kuma da hashr da abin nan wa ma fil ardi suke cewa an shafi an kawo man biyu cikin qur'ani ko ma biyu za a yi bayani ne galibi a fassala bayani amma an ka kawo guda to za ba za a yi bayani kan abin da ke cikin su ba shine abin da malaman balaga ta alqur'ani suka nuna kenan inda yace yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard nan ba sai yayi magana kan mutane ba da abubuwan da ke cikin su amma in yace man fis samawati man fil ard ko ce man fis samawati man fil ard galibi zai magana ne abin da ke cikin su a cikin alqur'ani mai girma zai kenan zai magana ga halittun da ke cikin su yasa ya maimaita shi wannan balaga ce ta alqur'ani kadiba cikin at-ta'birul qur'ani na ustad dr fadil samar ra'i to sannan kuma ya kawo shi madi ya kashi mudari sai ce kuma fasabbih bismi rabbikal azim ko sabbih isma rabbikal ala fi ili amri kina a can da an yi tasbih an yi ma Allah tasbih a yanzu ma ana yi mudari kuma mudari yana nuna gaba ma za a yi sannan kuma yayi umurni da ayi wannan shine ma'anonin su sun ka bambanta to sannan kuma abu wanda ya kamata ɗalibin ilimi ya ƙara ganewa anan a ƙarƙashin wannan shine cewa duk abin da ke cikin sammai da kasai kenan wannan yana nuna injiyoyi kamar da wani malami Dr. Abdulmuhammad Tahani ke cewa shududul kuffar tadullu ala shududil kuffar yana nuna kafirai sun tsabbace kansu sun fita daga cikin wannan su yan kaɗan ne abin da ke cikin sammai da kasai an jiba dan adam ma kaɗan ne ba bai da yawa amma kuma ko cikin mutane akwai masu yi ma Allah tasbihi to kai an kalli wanda aka yi ma Allah tasbihi waɗanda suke ma Allah tasbihi da waɗanda ba su ma Allah tasbihi waɗanda ba sa yin yan kaɗan ne su ne kafirai tsiraru kenan kenan ba su da Allah da komai ba sannan kuma bayan wannan ma yana nuna cewa ko ma duk kafirai sun duk halittu ba su ma Allah biyayya ba Allah inna Allah la ghaniyun 'anil alamin Allah ya wadatu daga bayansa ya kamata mu fahimci wannan to wannan shi ne abin da ke so in ƙara a ƙarƙashin wannan mas'ala sai mu ci gaba da karatun mu mas'ala ta 596 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah yace yawma yad'ukum ranar da Allah zai kira ku fatastajibuna za ku karba bi hamdihi da gode ma Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko yad'ukum zai kira ku ne saboda fi'ili mudari ya nuna da abin abin da zai zo gaba sannan kuma ko mala'iki yayi kira ko kuma Allah ya kira a'a ko mala'iki ya kira da izinin Allah ne zai kira malam yace to wal musta'malu sha'i' kalimar da an kafi amfani da ita shine musta'mal abin da ake amfani da shi ash-sha'i' wanda ya yadu an gane ko innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu yace da'ahu fastajaba a larabci ana cewa da'ahu ya kira shi fastajaba sai ya karba li amrihi ga al'amarinsa ko ko fa'au bi amrihi ai fastajaba bi amrihi kenan sai karba mu al'amarinsa ai ajaba ya karba ba a cewa bi hamdihi qulna zamu ce qala ibn abbas ibn abbas radiyallahu anhuma Allah ya kare da shi da babansa kuma radiyallahu anhu sahabati ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يتي المراد بقوله تعالى أبن دا أكي نفي إنجي ابن عباس الله سبحانه وتعالى بحمده بأمره دا أمرنا الله وقال سعيد بن جبير سعيد بن جبير رضي الله عنه يتي إذا دعا الله الخلائق إذا الله يكراي هلتو للبعث دن يتاي دسو يخرجون من قبورهم زاسو بيتو daga cikin kaburburansu wahum yanfuduna turab suna kakkabe turab kasa ko kura zamu ce an ru'usihim daga kawunansu wa yaquluna suna cewa subhanaka allahumma sarki ya tabbatar maka ya Allah wa bihamdika da gode maka wa qala ghayruhu waninsa yace shi sa ibn jubair kenan wa hum yaquluna suna cewa alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah allazi sadaqana wa'ada wanda ya gaskata mun alƙawarin sa fa ala hadha takunu alba'u bi ma'ana ma'a kenan a wannan fassarar an gane ko malam yace to ma'anar za ta koma wato ba'un za ta koma bi ma'ana ma'a kama fi qaulihi ta'ala kamar da zo a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala tambutu bidduhuni an gane ko inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa shajaratun min turi saina'a tambutu bidduhuni wa sibghil lil akilin idan muka duba wa shajaratan takhruju min turi saina'a akwai turi saina'a qira'a akwai turi sina'a imamu nafi' da imamu ibnu kathir da imamu abu amr ibn al-ala da imamu abu ja'far su suka karanta turi sina'a anan an gane ko sauran kuma sun karanta saina'a ana cewa turi sina ana cewa turi saina'a in ka je ta kira'a baka santa baka yi hatara sannan tambutu bidduhni akwai kira'a ta ibnu kathir da abu amr da kuma ruwais wanda ɗaya daga cikin wanda suka yi riwaya ga yaqub su ko sun karanta tumbitu bidduhni sai zaman to bawon din an kara ta ne domin an ce tumbitu kamar ana wato kamar ta fito tambutu ta fito to tumbitu kamar fitowar ta ne ma kamar ko an fitar da ita ko ko ta fito bidduhni sai zaman to ba'un ba a da bukatar ta domin an ce tumbitu duhna tana fitar da mai to kaga ba sai an kawo bidduhu ne ba amma an ce tambutu tana fitar tare da shi sai zamanto can a waccan kira'a mai ta'un mai domma ba'un din kamar a larabci an ƙara ta ne don ƙarfafa ma'ana amma an ce tambutu tana fita bidduhuni da mai ai musahibatan tana tare da sinadaran da su suke kawo shi kenan shi na malam yace to nan sai zamanto ba'un tufidu wato bi ma'ana ma'a kenan tambutu tana fita bidduhuni ai ma'adduhuni tare da sinadarin da ake yin mai wa sibghil lil akilin da kuma sibg in an ce sibg shine abinda an karina amma ana nufin abinda ake yin miya da shi mai kenan wanda in an matsa wato shajaratu zaitun kenan sai ya zamanto za a yi mai da ita wanda ake yin miya wanda ake tsoma miya a tsumbula a garwaya wannan wato miyar da loma sannan a ci an gane ko shine tambutu bidduhni wa qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa sabbih bihamdi rabbika an gane ko aya ta 130 a cikin suratul taha an gane ko qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha kai tasbihi tare da gode ma ubangijinka an gane ko kenan wa sabbih ma hamdi rabbika shine abin da malai yake nufin kenan an kawo ba'un ana nufin ba'a to shine abin da dai mai ya kawo bi hamdihi kenan kenan ma hamdihi in ji wadansu malai ya kawo maganganu daban-daban to almuhimmu da an ce gode ma Allah ko da kafirai za su tashi suna alhamdulillah misali in mu'min ne ake nufi da masu gode ma Allah suna gode ma Allah duniya da lahira وله الحمد في الأولى والآخرة في الأولى والآخرة وسكتي أفركون سوروري ده كرشان سوروري كوكو أفركون الأمر ده كرشان الأمر وسكتي في الأولى في الحياة الأولى أنا الدنيا كنن والآخرة da kuma ranar ƙarshe in kuma ana nufin muminne kawai to shikenan dama sun saba gode ma Allah a duniya da lahira kuma ayoyi sun nuna za su gode ma Allah wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha na sun shiga aljanna ne ina fata an fahimci ne wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah na sun shiga aljanna amma dai ko ina suna gode ma Allah shi yasa musulmi yake cewa alhamdulillahi ala kulli hal in kuma an ɗauka hadda kafirai to suna iya gode ma Allah ba godiya ta ibada ba godiya ta kiyama ga ta tashi sun ganta kenan doli ba yadda za su yi sai sun gode ma ubangiji an gane ko to wannan shi dai ne abin da zamu iya cewa karkashin wannan mas'ala wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 597 fa in kila idan aka ce in ji malam kaifa ajmala dhikral anbiya'i kullahum ya akai Allah ya zo da sunayen annabawa a dunkule bi qaulihi da yace walaqad faddalna ba'd an-nabiyyina ala ba'd mun fifita sashen annabawa a kan sashi aya ta hamsin da biyar a cikin suratul isra thumma khassa dawuda sai Allah ya keɓance annabi dawuda bi zikri da ambato fa qala yace wa atina dawuda zabura mun ba annabi dawuda wato zabura littafin shi zabura kuma ba wannan zabura ba wanda ake karantawa yanzu a ce an ba annabi dawuda bai annabi dawuda ba da larabci bane Allah ya turo shi balle a ce ga littafin annabi dawuda zabura wata zabura ta an karuta ake fassara ma mutane a cikin qira'at kuma wa atina dawuda zubura imamu hamza da imamu khalaf sun karanta zubura zayun sun yi mata domba wasu ka ce da zubura da zabura duk ɗaya ne domin daga zabara ne shine kataba ya yi rubutu wasu ka ce zabura kamar an ɗauke ta littafi ɗaya zubura kuma an ɗauke ta littattafai daban-daban ma'ana kenan kamar abin da an ka rubuta takardu daban-daban sai zamanto jam'i ne jam'in takardu in an haɗa su kuma za su koma littafi ina fata an fahimci ni kenan sai ta mu zuburan takardu wanda aka yi rubutu zaburan kuma littafi mai takardu wanda an ka hada shi duk dai ba su karo da juna ba wasu kuma sun ka ce a da zaburan da zuburan duk ma'ana su daya to me yasa aka keɓance annabi Dawud shina cikin kuma annabawa malam yace kulna zamu ce domin ko da mun ce shi manzo ne to ai duk manzo annabi ne kawai ne wayoyo mana da wannan malam yace to kulna zamu ce li annahu ishtama alahu malam yashtama malam yastami' li ghairihi domin shi annabi Dawud ya samu wadansu faloni da suka haɗu a tattare da shi waɗanda ba wani wanda ya samu irin waɗannan ababen min al'ambiya ila annabawa daga annabawa kenan wa huwa risala Allah ya bashi annabta kenan manzanci kenan wal kitabatu da kuma rubutu an gane ko wal khatabatu da iya khutba wal khilafa da kuma shugabanci an gane ko ko hukunci wal mulku da mulki wal qada da kuma yin hukunci kenan al khilafa kenan ana iya cewa jagoranci wal qada'u wal milku da mulki wal qada'u da kuma wato abin nan qada yin hukunci tsakankanin mutane fi zamanin wahid a cikin lokaci guda ina fata an fahimce ni muna iya bambanta mulki da khilafa domin shi khilafa an kalli ka gade wani ne wani ya tafi wani ya gade shi shi ko mulki an kalli ka mallaki tafiyar da al'amurra ina fata an fahimce ni qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ce wa shaddadna mulkahu mun karfafa mulkin shi annabi Dawuda wa atainahu al-hikma mun bashi hikma wa fasl al-khitab da rarrabi al-amra yin hukunci tsakanin mutane suratu sad aya ta 20 wa qala Allah yace ya daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard ya kai daudu musu ya ka zamanto khalifa wato a bayan kasa wannan shine amsar da suka bayar shi sa aka kebance shi da ambato kuma wannan ba shi ke nuna ba cewa dan shirar irin wannan yafi dukkan annaba a ba haka ake nufi ba wani lokacin ana iya sai an tattara duk abin da kake banta da shi kamar maki ne na jarabawa kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce yafi annabawa gaba ɗaya kuma tabbas haka ne ba wai ma an faɗa ba an gane ko to amma kuma sai Allah ya ba Suleiman mulki Allah bai ba shi irin mulkin da ba annabi Suleiman ba to dan annabi Suleiman yana da mulki ba shi kin da fi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a'a sai an tattara duk abin da shi annabi Suleiman ya samu na daukaka tana yiwa ta wani fage ya samu wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba shi ba shi yasa ake cewa almiza la tadullu ala alfadail in Allah ya baka wani abu kake bantar da shi ba shi kin nuna kafi mutane ba sai an hada dukkan abin da an ka baka wannan da shi ne ma ake yan shi akwai hattara suna irin wannan abu su ce Aliyu yana da kaza yana da kaza yana da kaza sauran sahabbai ba su da shi to a in an ka ce yana da kaza can ya fi su to a tattara duk abin da shi wancan sahabin yake da shi a tattara da wannan dan da wannan suke cewa yafi Abubakar yafi Sayyidina Umar radiyallahu anhu yafi Uthman radiyallahu anhu kaga wannan duk hayaniya ce ko ta fuskar aure ce ya aure yar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Fatima to ai shi Uthman biyu ya aure ayyan manzo sallallahu alaihi wa sallam to wanne ne kamata a fifita da wanda ya aure biyu da wanda ya aure daya to waɗannan duka sai ka gane cewa a dan an ce wuri kaza ya fi wani kamar jarabawa ce in an zo tana yiwa wani ya tsere ma wani a wajen mathematics da sauran abubuwan da ake yi na lissafi ilmuka na ilimi na bincike amma sai zama to jan literature bai da karfi to amma idan an ka haɗa duk makin gaba ɗaya sai ka iske wancan yafi wannan amma da za a ɗauki na wannan kawai wannan yafi wannan kamar wani malami ne da za a ɗauki wani ilimi malam wani yafi sanin wani fanni kaza wani yafi wani wani sanin fanni kaza to amma da za a haɗa ilmukan da sai ka zama to wanga ya san ilimi goma amma wannan ya san biyu to amma biyu din da sani yafi wancan amma wancan ya san goma kaga da za a haɗa ilmomin daban-daban gaba ɗaya da wancan yafi wancan haka ne kamar a makin jarabawa ta musabaka sai ka iske wani ana hankalta ma sauti yana da maki har da tana da maki an gane ko misali sutura hai'a wadda mutum ya saka kaga za a yi musabaka qur'ani wani yazo ya sako jeans ya sako karamar riga ya sa bakakin abin nan gilas ko mu ce ma dubbai kaga wannan ai bai zo da hai'a ta mai musabaka alqur'ani ba to kaga irin wannan abin da ake son a hankalta mishi shine cewa tana yiwa da mutum yayi karatu mai kyau ba a bashi ba sai wani ce an zalunce shi a'a tana yiwa akwai su maki ko na murya ko na tajwidi ko na makharij ko na tambayoyi can bai samu ba amma nan ya samu mai yawa to kaga amma duk da haka sai ga mutane suna cewa malaman musabaka azzalumai ne sun yi kaza sun yi kaza musamman idan zaman to mace ce ta yi farko ta yi ta farko namiji ya zo na biyu sai a ce a'a dama mace ai dole ta yi ta farko eh irin waɗannan abubuwa ba mun ce ba duk abin da suke aikatawa gaskiya ne amma wani lokacin abin da ba ilimin ka bai kai can ba ka bari haka san hakikanin al'amari sannan kai hukunci akan sa domin malamai suna cewa al-hukmu ala shay'i juz'un min tasawwurihi in kai hukunci ga abu kamar kai tasawurin shi na kenan ka ce daidai ne ko ba daidai bane ko ka tabbatar da shi ko ka kore shi ya kamata ɗaliban ilimi da kuma ƴan uwa mai hattara da wannan asani na biyu amsar da waɗansu malamai suka bayar cewa me yasa aka keɓance annabi Dawuda anna qawluhu ta'ala domin cewa fadar Allah subhanahu wa ta'ala walaqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd mun fi sashen annabawa akan sashen annabawa isharatan ila tafdili muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yi ishara ne zuwa ga fifita manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan nan ana nuna cewa an fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabawa to wa qawlihi fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa qawluhu fadar Allah subhanahu wa ta'ala domin anna qawluhu kenan wa qawluhu ma'tufi na akan sa wa atina dawuda zabura mun ba annabi dawuda zabura dilalatun ala wajhi tafdilihi na ana son a nuna shi ko annabi dawuda an fifita shi wadalilin da yasa kenan ta fuskar da aka fifita shi wa huwa annahu khatimul anbiya'i an gane ko shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine cikamakkiyar annabawa wa anna ummatahu khairul umam al'umma sa wato ita ce mafi alkhairin al'umma an gane ko mala yace to dukkan yaki nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ake nufi da waɗannan guda biyu li anna zalika maktubun fi zabur domin abin da yasa an ka ce wa atina dawuda zabura ana son a nuna cewa wannan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine cikamakon annabawa an rubuta wannan fi zabura a cikin zabura ta Dawud zaburu Dawud alaihi salatu wassalam zabura ta annabi Dawud alaihi salatu wassalam ba wani annabi wanda aka ba zabura in ba shi ba amma an danganta ta ne zuwa gare shi saboda shi aka ba ita kuma babu wata zabura wadda aka rubuta da larabci wadda ake karantawa anan mutane fassara malam yace to wa ilaihi al-isharatu bi qawlihi ta'ala kuma ga wannan ne Allah ya ishara wa laqad katabna fi zaburi mun rubuta a cikin azzabur nan wasu fassara azzabur littattafan farko wasu ka rubuta azzabur suka ɗauki cewa wato ba zabura ta annabi dawud da yakin fi ba wato dukkan littafai domin zabara shine kataba wasu ka ce azzabur zabura ta annabi dawud min ba'd dhikri an gane ko bayan an bato annal arda yarithuha ibadiyas salihun tuna azzikr bayan an bato an ambace cikin lauhin mahfuz ake nufi koko bayan an bato littafan da suka zo kafin zabura tunda min ba'di yana zamantowa min ba'di kafin ta zo ko ko min ba'di bayan ta to min ba'di zikir bayan littafin da an faɗa bayan zabura domin ba alqur'ani ake rufi ba tunda alqur'ani bai rigai zabura sa ba balle a ce min ba'di zikiri annal arda yarithuha ibadiyus salihun cewa ƙasa ta Allah ce wato ƙasa masu gadon ta su ne wato bayan Allah salihai na gari suratul anbiya ayat 5 yani muhammadan sallallahu alaihi wasallam an kace ana nufin ibadiyar salihun manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa ummatahu da al'ummarsa kidan wannan shi yasa an ka keɓance zabura wato da ambato kuma an ce su suke gadon ta ba ana nufin ba wanda zai zama bisa kasa in ba su ba Allah zai ba su abin da bai ba kowa ba ga su da alkur'ani ga su da imani ga su da fiyayyen manzo ga su da fiyayyen littafi Allah ya ba manzon su daukar da babu wanda ba ita cikin halittu gashin dai da abubuwa daban-daban waɗanda Allah keɓance su da su an ba su gadon wannan kasa kuma idan suka yi imani suka yi aiki na gari Allah zai ba su khilafa ta kasa wa adallahu alladhina amanu منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا إذا باء شركة الله ذي باسو واتو أمين كنا أني إيماني أني أيكي نغري كنا إن كجا al'umma ta manzo sallallahu alaihi wa sallam tana cikin rauni to da ta binciki kanta ya take riko da alqur'ani ya take riko da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya take riko da aqida ya take riko da wato shari'a kenan matsalar Allah ya ce ana gadar za a same ta amma akwai sharuɗin ba a cika sharuɗin ba ne a daina zakuwa ana cewa a'a an yi alƙawli ba a cika ba Allah yana iya cika alƙawli ba abin da ya buwaye Allah subhanahu wa ta'ala mas'ala ta gaba ƴan uwa musulmi sai mas'ala ta 598 malam yace fa in qila idan aka ce lima nakara zabur me yasa Allah ya kawo zabur nakira babu alif wal lam an gane ko shine nakara huna anan cikin suratul al-isra da yace wa atina dawud zabura wa arrafahu amma kuma sai kawo zabura da alif wal lam fi qawlihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri kaga sai ce az-zabur yace kulna zamu ce yazuzu an yakuna az-zaburu min al-a'lam allati tusta'mal bil alif wal lam wa bigayrihima yana daga cikin yajuzu yana iya halitta an yakuna az-zabur kalimatan zaburu ta kasance min al-a'lam ya an ce a'lam suna wanda an san wanda yake dauke da shi shine ake kira alam da larabci jam'in shi a'lam sannan a'lamun lokacin yana nufin babban dutse wani hul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam sannan al a'lamu ne lokacin da larabci ana nufin tutoci jam'i ne na alam ai hattara ɗaliban ilimi malam yace to ya juzu yana halitta an yakuna zabur zabura ta kasance min al a'lam allati tusta'malu bil alif wal lam tana daga a'lam waɗanda ana sa musu alif wal lam an gane ko wa bi ghairihima kuma ana iya cirewa yace kal abbas kamar abbas in ka gara maka ce al abbas in ka gara maka ce mai abbas duk dai shi dai abbas ake nufi babban manzo sallallahu alaihi wa sallam wal fadlu kuma fadlu in ka gara maka ce fadl sunan mutum ko ka ce alfadl sunan mutum ko alhasan in ka gara maka ce hasan ko kuma ka ce alhasan duk dai in ka sa alif wallahi an san wanda ake nufi jika manzo sallallahu alaihi wasallam ko ko wani mutum wanda an ka sanya ma wannan sunan wanda an san shi wa nahwi hada abin da ya kama da haka shi yasa wa ibnu malik ka irin waɗannan yace fa dhikru dha wa harfuhu siyana ko ka ambaci alif wallahi ko ka shafe ta duk dai siyana a cikin irin waɗannan an gane ko asani na biyu annahu nakarahu abin da yasa Allah kenan ko ya zo da alif wallam ko bai zo da alif wallam duk ma'anarsa daya kenan shi yasa kawai can ya zo da wancan uslubi can ya zo da wancan uslubi ita ce amsar da suka bayar asani na biyu annahu nakarahu Allah ya kawo shi na kira huna anan li'annahu arada wa ataina dawud ba'd az-zaburi mun ba annabi dawud sashen littattafai wa hiya kutub an gane ko su ne littattafai kenan sashen littattafai an gane ko kenan nan sai zamanto nan ba ana nufin zabura tashi ba domin littattafan Allah suna da yawa sai an ka bashi sashin littattafan kenan sashi daga cikin littattafan da Allah ya bayar shi yasa ya kawo shi na kira kenan sai zama to an na kira huna littabi'idi ta zo da ma'anar tabi'idi domin na kira tana da ma'anoni daban-daban ka karanta cikin littattafan balaga wato ma'ani at-tankir ko kuma balagatu tankir da balagatu ta'rif kaga ma'anonin da suke dauka da hikimar da ake bambanta su bincike ne mai yawa babu lokacin da zamu kawo shi الثالث نأكو أنه نكره أبن ديسا الله كاوش نكره لأنه أراد به ما ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزبور أبن أنك أنبتي من الله صلى الله عليه وآله وسلم تكنسا نزبور, نزبور لتتفي فسمى, فسمى ذلك زبورا سي الله كراش زبورا لأنه بعض الزبور دومين ساشن أبن أنك ربوتاني كما سمى بعض القرآن قرآن كما يدع Allah ya kire sashen alkur'ani alkur'ani kenan cikin zabura inda an ka ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a kira shi zabura saboda muhimmancin sa na cewa an ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda falalarsa da falalar al'ummarsa da kuma littafin sa shine zai mutu na karshe kuma shine karshen annabawa kuma littafin sa shine zai tsare sauran littattafai ya bayyana ƙaryar da akwai cikin su wanda an sa wanda ba ta Allah ba an gane ko da kuma gaskiyar su faqala ta'ala sai Allah ya ce wa qur'anan faraqnahu shi alqur'ani faraqnahu wasu ka ce faraqnahu murarrabi mun rarrabe bayanin shi daki daki an gane ko shine fassalnahu kenan wasu kace kuma qur'anin shi alqur'ani faraqnahu ay nazzalnahu munajjaman mun saukar da shi munajjaman daban-daban ba lokaci ɗaya ba daga annajmu ne shine wato aljuz'u dan mu annajmu na dokar tauraro kuma annajmu na dokar wato wato abin da yake rarrabe an gane ko to munajjaman dai yana iya dokar annajmu aljuz'u sashi to faraqnahu mun sabkar da shi a lokaci daban-daban duk babu matsala alqur'ani Allah ya sabkar da shi cikin lokaci daban-daban kuma Allah ya bayanin sa dalla dalla kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir kuma wa qala alladhina kafaru law la nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida kadhalika linuthabbita bihi fuadak warattarnahu tartila to dan haka dai nan kina an sanya mu sashen zabura zabura ne Allah ya ambace shi saboda mi saboda sashen zabura inda an ka ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sashen zabura kuma zabura ne suratul isra aya ta 106 nan Allah ya ce wa qur'anan faraqnahu malam yace wa qala kuma Allah ya ce bima uhina ilayka hadha alquran kenan inda Allah ya ce cikin suratul yusuf nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi mu muke baka labarin mafi kyawun kissoshi domin kissoshi ne wanda babu ƙarya cikin su kuma duk abin da Allah ya faɗa har abin da wani adam bai iya sani cikin kissa Allah ya san shi abin da ke cikin zuciya Allah ce fa asarraha yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahu yaquluna fi anfusihim ma la yubduna sai Allah ya faɗi abinda ba ha cikin zuciya banda Allah ya sa abinda a cikin zuciya shi yasa Qur'ani zaman to ahsanul qasas bima auhayna ilayka da sauran waɗansu dalilai bima auhayna ilayka hadha alquran saboda mun yoka wahayin wannan alqur'ani an gane ko sai Allah ce wannan alqur'anin to ai malam ya ce wa arada bihi surata yusuf ana nufin suratu yusuf alaihi salam domin ba dukkan alqur'ani bane an gane ko ko kuma mu ce a'a da suratu yusuf da kuma labarin da ya gabace ta nan dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musan dai yana makka suratu yusuf makkiya ce to ka qur'ani bai kare sauka ba to yace hadal qur'an ko da mun dauki qur'an da suratu yusuf da abin da ya gabace ta almuhimmu dai qur'anin sashen shi ake nufi domin bai sauka duka ba wa qala ta'ala Allah ce wa qur'an al-fajr da kuma qur'ani na na na, na sallar al-fajr aya ta 78 suratul isra'i ay al-qur'anu al-matlu abin da ake nufi qur'ani wanda ake karantawa fi salatul fajr a cikin sallar al-fajr ba shi kadai ne al-qur'ani gaba ɗaya ba kenan nan kakkace qur'an al-fajr akwai wani qur'ani na sallar al-fajr sallar al-fajr ba ta da al-qur'ani da ke bantar ita ana nufin wato shi al-qur'anin da ake karantawa a wannan lokaci kaga an kira shi al-qur'ani sashen al-qur'ani ake nufi ba dukkan al-qur'ani ba ina fatan ana fahimta ta to ya kamata mu fahimci wannan kuma ko da mun ce sai dai in mun ɗauki cewa nan da an ce ba auhina ilayka hadha alquran ana nufin wannan qur'ani tun daga lokacin da an ka fara sabkar da alqur'ani har zuwa suratu yusuf shine ake nufi sai zaman to ba sashen alqur'ani ke nufi ba kenan banda wanda bai zo baya ba wanda shi daga ba zai zo kenan shi ko tun da bai sabka ba sai in ya sabka za a kira shi alqur'ani sai in mun ɗauki wannan sannan ya zama to an fita daga cikin cewa ba sashen alqur'ani ake nufi ba wannan shine abinda malam ya kawo wallahu ta'ala alam mas'alar mu ta gaba yan uwa musulmi sai mas'ala ta 599 malam yace fa in kila idan aka ce qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala fala yastati'una ayata wato 48 kenan a cikin suratu al-Isra an gane ko ba su da iko inda Allah ce qul idul ladina za'amtum min dunihi ku kira waɗanda kuke zato waɗanda ba Allah ba waɗanda suna iya tunkuɗe muku cuta kuma su amfani ku da wani abu sai Allah ce fala yastati'una ba su da ikon kashfa durri ankum su tunkuɗe muku wata cuta ko su yaye muku wata cuta suratul isra aya ta 56 malam yace to mughnin an qaulihi tahwila da an kace fala yamlikuna kashfa durri ankum ba su iya tunkuɗe muku wata wahala ko wata cuta ko su yaye muku ita mughnin ya wadata an qaulihi ta'ala daga fadar Allah subhanahu ta'ala wala tahwilan ko su juyar da wani abu kenan da an ce kashfa durri ankum ba a da bukata sai an ce wala tahwila ko su juyar da wani abu li'annahum domin su idza lam yastati'u kashfa durr in ba su iya yaye cuta la yastati'una tahwilahu ai ba su iya juyar da shi ba لأن تحويل الضر domin abin da ake nufi da tahwilud dur a juyar da cuta naqluhu min mahallin a ɗauke ta daga wani wuri ko bagire wa isbatuhu fi mahallin a aza ta wani wuri akhar na daban malam yace wa minhu tahwilul firash daga cikin shi abin akwai faɗan larabawa juyar da shimfiɗa wal mata'i da kaya wa ghairihima wa ghairuhuma da waninsu wa kashfa durri shi ko tun kuɗi cuta mujarradu izala shi ne kawai a gusar da abubuwa sai an kai shi wani wuri ba wa man la yaqdiru alal izala duk wanda bai iya gusar da abu wahdaha an gane ko ita kadai nan an ce izala ba ana nufin izalatu bid'a wa iqamatu sunna ba wannan izala ba ake nufi izala a lugha an gane ko kamar yadda cikin littattafan fiqh izalatu najasati izalatu najasati a gusar da najasa yace to wa man la yaqdiru ala al-izalati wahdaha wanda bai da ikon ya gusar da cuta fa kaifa yaqdiru ala al-izalati ma al-ithbati ya za a yi ma a ce ya samu ikon ya gusar da abu sannan kuma ya tabbatar da shi kenan a wani wuri tunda ya ce ithbat fi makanin akhar fi mahallin akhar malam yace to wal muradu bil aya abinda ake nufi da wannan aya ma'ana ga aya da Allah ya bayani kashfu durri kashfu durri tun kuɗe cuta yaye cuta wal maradi da kuma rashin lafiya wal qahti da kuma fari rashin ruwa kenan ko hori wa nahwihi ma da abin da ya kama da su malam yace qulna za mu ce at-tahwilu shi tahwili lahu ma'ana yani yana da ma'ana guda biyu ahaduhuma na farko ma zakartum abin da ku kunka ambata nan yana nufin kamar wanda irin wannan tunanin ya zo mishi ba yana nufin wadansu mutane suka zo suka tambaye shi ba wasani abu na biyu kenan ma'ana cewa ka ɗauki abu daga wani wuri ka kashe wani wuri shine abin da an ka faɗa wasani na biyu at-tabdilu a musanya abu wa minhu qawluhum yana daga cikin su hawwaltul qamisa wato quba'an na mayar da rigata ta koma quba an gane ko kenan wato kamar abin da zan sa wato ga kaina ina fata an fahimce ni an mai da riga ta koma mi ta koma quba wato kamar abin da zan sa a kaina kenan kamar rawani kenan wal fiddatu khatiman na mai da azurfa ta koma zobi kaga nan musanyaci wa urida bit tabdil huna al kashf to abinda ake nufi da at tabdil huna al kashf yayiwa li anna al wa li anna fil kashf al manfi fi al aya tabdila domin fil kashf kalima wagga da anka kawo ta kuran yewa ko yayewa a cikin wannan aya almanfiyi wanda anka kore fil ayata cikin aya wanda anka ce ba su iya tunkuɗewa tabdilan shine musanyawa fa innal marad malam yace to shi rashin lafiya mata ku shifa duk lokacin da anka yaye shi yubdalu bi sihhati sai an kawo madadin shi lafiya wal faqru shi ko rashin lafiya mata ku shifa duk lokacin da anka yaye shi yubdalu bil gina ana kawo wadata wal qahtu fari mata ku shifa duk lokacin da anka yaye shi yubdalu bil khasbi ana iya musanya shi da wato tsace inji malaman zauri mato ni'ima kinan ruwa su sauka a samu abinci wa kaza jami'i jami'il addadi malai yace haka ne kuma dukkan abubuwan da suke kishiyoyin juna an gane ko abin da kishiya guda gare shi in tabihu domin nan da yace jami'ul addad duk abin da suke kishiya rashin lafiya kishiyar shi wadata amma ba dole bane sai wadata ana iya talauci kishiyar shi wadata ana iya a ɗauke maka talauci amma ba baka wadata ba sai a baka rufin asiri don haka abin da yake da kishiya guda shine ake kiran wannan shi ai hatta ran da yace jami'al addad Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa inda Allah ya ce wa bil walidaini ihsana iyayenka ka kyautata musu to ai kishiyar rashin kyauta ma iyaye ba guda bane ya kamata mu fahimci wannan abin da yake da kishiya fiye da daya akwai abin da kishiya daya gare shi akwai abin da yake da kishiya fiye da daya kyautatawa kishiyar shi abu biyu ne cutar da su ko kuma ka kyautata musu kuma kai baka cutar da su ba duk wannan kishiyar kyautatawa ne ina fata ana fahimta ta yace to fa atlaqa tabdila nan ya Allah ya yi amfani da kalma ta musanya wa arada bihi al-kashf sai yana nufin ato al-kashf yayewa kenan kalma ta yaye wannan ana nufin a yaye kuma a kawo wani abu shine abin da ake nufi da ita illa annahu lam yurid bihi kashf ad-durri ba Allah yana nufin ba a yaye cuta li Allah yalzama takrar an gane ko don ka a maimaita bal arada bihi mutlaqul kashf alladhi huwa al-izala nan Allah yana nufin yayewa wanda kawai an dauke abu ya'ani abinda ake son a ci fala yastati'una kashfa ad-durri ankum ba sa iya tunkuɗe cuta daga gare ku wala kashfan ma kai koma wata yayewa kashfan ma ko da wata yayewa kenan sai zamanto nan ma tana iya zamantowa wato wasifa ce wato akwai ma mausufa akwai ma wasifa sai ka bambanta wannan kadiba cikin sharhi na albayquni da Sheikh Ibn Uthaymeen ya kawo ya kawo wannan akwai ma wasifa akwai mausufa akwai mausuliya akwai nafiya dalibin ilimi ai hattara ولهذا لم يقل shi yasa Allah bai ce ba wala tahwilahu ko da juyar da shi domin inda kashfakin yake sai ce wala tahwilahu ko ko wala tahwila durri domin bai kuma zuwa ga dur amma da yake yana nuna cewa kowane iri ma sai ce wala tahwilan ko da ma ba wannan cutar ba kowace irin musanyawa ba sa iyawa kenan sai zamanto ma'anar ba ta ci karo da juna ba can kashfa durri ana magana ne akan cuta amma tahwilan ma ana nufin kuma wace irin cuta ce ko da ba wannan ba kuma ba sa iya musanya ta da wani abu shi yasa sai zamanto umumi na shi yasa bai ce kashfa durri an kun ba wala tahwilahu malai yace to kenan an samu bambancin ma'ana kenan waccan ta zamanto khas wagga kuma ma'ana ta karshe tahwilan ta zamanto am malin yace wa hadhal jawabu wagga amsa mimma fataha Allahu alayya bihi yana daga cikin abin da Allah ya min budi ga shi gare shi min khaza'in judihi na daga taskokin wato jud baiwa ta Allah ko kyauta ta Allah ma'ana abu ne wanda in malami yayi bincike kansa ya duba littafin da bai samu ba ya tsaya wani lokaci kamar da suke cewa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wani lokacin yana duba tafsirai da dama bai samu fahimtar aya ba sai ya raka'a biyu ya duka ya istighfari ya nemi Allah ya fahimtar da shi wa ba wai dan saboda a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fassara alqur'ani ba an gane ko koko magabata ba su fassara alqur'ani ba yana yiwa ya karanta maganar hadisan da ayoyin da suke fassara ayar da komai amma bai samu samun daidai ba shine abin da ake nufi dan irin wannan zaka wani yana ganin kamar misali ai an raina kinan hadisai ne an raina magabata ya za'i shi shekul islam ibn taymiya a ce ya dubi tafsirai gaba ɗaya fiye da tafsiri ɗari bai ga ma'anar aya ba kinan ma'ana kamar mutane ba su da ilimi a'a yana yiwuwa ya ɗauki tafsiran ga hadisan ga komai amma fahimtar yadda za a fassara ayan ne Allah bai bashi ba ina da kyau mu fahimci wannan kamar yadda za ku kamar cikin tafsiri na ibnu ashur yana da irin wannan yace ya dubi tafsirai amma shi bai san maganar da wato ta take sanya zuciya ba ma yuthliju sadra yake cewa abin da ke sanya zuciya a ba yana nufin an yi kuskure ba duk magabata sun kuskure shi kadai ne ya gano a yana yiwa shi bai ba fahimci ba ya za a fassara ayat tare da cewa kuma ya karanta nasoshin da za su iya taimaka mishi shi ne abin da ake son a ce ni dai a cikin samu zaton da na yi ga waɗannan malamai wanda kuma ya ɗauki wancan kuma ɓangare kuma ba zan hana shi ba Allah ya sauka ko Allah ya sauki malam yace to wa nadhiruhu tamkar irin wannan ma zakarnahu abinda muka ambata fi suratul nahl a cikin suratul nahl fi qawlihi ta'ala wajen fadar Allah subhanahu wata'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal ardi shay'an wa la yastati'un aya ta 73 a cikin suratul nahl malam ya kawo bayani wato akan wannan kenan ya samu waɗansu bayanai waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya masa buɗi ya gano su wanda kuma malamai suna samun irin wannan in ka duba ma ko Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin littafin sa Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab da yazo wajen huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in alim yace wannan ayar yayi ta neman fassara ta yana ta shakka sai wata rana ne Allah ya bashi wato fahimtar gane inda an ka sama gaba kaga wannan yana daga cikin abubuwan da ɗaliban ilimi kamata wato su fahimce shi wani lokacin sai abun ya kiya maka koda babban malami kake sayan Allah ya ga dama domin ilimin kamar da Sheikh Ibn Thumin yake cewa Allah ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi surudil ladina ut fi suduril ladina utul ilm wadanda an ka basu ilimi yace a wannan ya nuna cewa ilimi baiwa ce ta Allah kaga utul ilma wa yake bada ilimin Allah ne yake bada ilimin to kenan ashe ilimi ba kokarin ka bane da dubararka Allah ne in ya ga dama yake bada ilimin sa ga wanda ya so kamar yadda yake bada arzikin sa ga wanda ya so kamar yadda yake bada mulkin sa ga wanda ya so kokarin ka bai isa ya baka ilimi ba ina fata an fahimce ni to almuhimu da irin wannan zaku ga malamai suna iske wata mas'ala da ta ba su wahala kamar yadda shinqi take bada labarin cewa ashhurul hurum yana daga cikin abubuwan da mas'alun da ya tafi cewa an shafe su ashhurul hurum an gane ko an shafe hukuncin su kenan ana iya yaki a cikin su yace wannan maganar ya faɗe ta yayi ta bada dalilai akan ta yayi komai akan ta yace a ƙarshe sai ya bayyana gare shi kuskure na kuma da haka ya dawo daga wannan kuskure to kaga wannan dalibin ilimi ya kamata ya koyi ladabin ilimi babban malamin tafsirin duniya an saka masa a fagen tafsiri a ƙarshe yace ya gano yayi kuskure a cikin ilimin tafsiri ya dawo daga wannan ra'ayin kuma ya koma saboda ya ga wasu dalilai inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato lokacin da an kai abin nan bayan yayi fatahu makka ya ce ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha yace to kinan wannan yana cewa hurman makka da kuma su watannan watanni masu alfarma hurmar su ta dawo to kaga wannan shine abin da malam yace ya bayyana gare shi kaga wannan yana da kyau kaga kaman manyan manyan malamai mako na hadisi zaka Sheikh Nasiruddin Albani taraji'atu Sheikh Nasiruddin Albani ya da'afa hadisi daga dawo daga baya ya dawo ya sahaha shi ko ya sahaha ya dawo ya da'afa shi ba son ransa bane binciken sa ne a inda ya tsaya ya tsaya ya sahaha shi ko ko da'afa shi wanda kino ilimi ashe abu ne mai fadi ba a tsaya akan abin da malami guda ya faɗa amma inda ilimin sai tsaya kai in ba ka samu sabani haka ba za ka karyatar da shi ba sai in ka samu sabani haka muka kawo dalilai shi ma abin da yasa ya tashi daga wannan ra'ayi ya samu dalilai to ya kamata mu gane cewa ba da son rai bane ake aiki da ilimi ne ake aiki Allah ya gane da mu ƴan uwa musulmi sai mas'alan mu ta gaba mas'ala ta 600 wato chip chip kenan dukkan kuma waɗannan malamai sun kawo wannan mas'ala mun gode ma Allah subhanahu wataala da ya nuna muna mun ka kawo mas'ala ta 600 cikin wannan littafi kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya bamu ikon mu karasa waɗannan littattafan guda biyu kuma mu ci gaba da hidima ga addini gurgudun ikon da Allah subhanahu wataala ya bamu kuma Allah ya bamu ikhlasi ya samu idan shi kuma Allah ya bamu dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malam yace a ƙarƙashin wannan mas'ala ta 600 fa in kila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma mana'ana an nursila bil ayat ba abin da ya hana mu turo ayoyi illa an kazzaba biha awwalun sai dan saboda magabata wanda suka gabaci wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wa sallam sun ƙaryatar da ita malam yace al-ayatu wannan ayata wato kinan 59 a cikin suratul isra al-aya fiha as'ilatun akwai tambayoyi daban-daban Malam ya ce awwaluha na farko, anna Allah ta'ala, shi Allah subhanahu wa ta'ala, la yamna'uhu amma yuriduhu mani'un, ba wanda ya isa ya hana Allah ya aikata abin da yake son ya aikata. Kuma ka karanta almawani a cikin ilimin usulul fiqh akwai mani'ul ibtida'i, akwai mani'ul abin nan al-intihai, akwai mani'ul ibtida'i wal intihai ma'an. Almawani suna da yawa ya kamata ɗalibin ilimi ya karanta su cikin ilimin usul fiqh suna da amfani kwarai da gaske kadiba cikin nashrul banud ala maraqi su'ud kadiba cikin mudhakkaratun fi usul fiqh ta Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin da sauran littafai akwai mani'ul ibtida'i akwai mani'ul baqa'i ya an ce mani'ul ibtida'i abin da ya hana a fara abu kaga yanzu misali abin da ke hana mutum ya aure mace idan ta zama to mahaifiyar shi ne to kaga fara auren ta ma ya hana ko kuma mani'ul albaqa abu ya tabbata mutumin da saki matarsa to ai saki yana hana aure ya ci gaba to sannan kuma akwai mani ulibtida'i an gane ko wal baqa'i ma'an ina fata an fahimci ne abinda zai hana wato abu ya fara ko ya kai karshe ina fata an fahimci ne wato yanzu misali mutum a ce rashin tsarki mutumin da bai da alwala sai ya shiga sallah to kaga in ya san bai da alwala da amma rashin tsarki yana hana alwala in kuma yana cikin sallah ne kuma ya hana sallar ta ci gaba almawa ne ya kamata ka karance su kuma cikin babin da'awa ana amfani da shi abin da ke hana ruwa gudu cikin kaza cikin kaza mas'ala ta hi dubu duk wani abun da kaga ya ki tafiya shin menene ke hana shi shikenan kawai sai ka ɗauka kai bincike abin da ke hana kaza abin da ke hana kaza abin da ke hana kaza babi ne mai faɗi kwarai da gaske malam yace to awwalu hade bari mu koma na farko anna Allah ta'ala la yamna'uhu amma yuriduhu mani'un ba abin da yake hana Allah ya aikata abin da yake so fa in arada irsal al ayati in Allah ya so ya turo ayoyi fa kaifa yamna'uhu takdhibul umam to ya za a yi a ce karitar da karitawa da al'ummomin da suka gabata suka yi su hana Allah su turo ayoyi wa in lam yurid irsalaha in bai so ba kana wujudu takdhibihim an gane ko kasancewa akwai karyatawa su an gane ko wa adamihi da kuma rashin karyata wasu sawa'un duddai in Allah bai so ba ko za su karyata ko ba za su karyata ba duddai ba za su isa Allah ya sabkar ko ba sai su karba sai in ya so wa kana adamul irsali sai ya zamanto kenan abin da yasa Allah bai turo ba li adamil irada dan bayyiniya ba kenan ko za su karyata ko ba za su karyata ba ashe dai sai in Allah ya so ne yake turowa kuma in ya so ya dina ba abin da zai hana shi karyata wasu ba ta isa ta hana shi ba gaskata wasu ba ta isa ta hana shi ba in ya so wato sabkarwa in kuma yaƙi ko za za su kaskata ko za su karyata ba dole bane ya saukar kenan ya nuna cewa kenan kasancewar karyata wasu ba ita ce ta hana Allah ba to kenan menene ya hana Allah subhanahu wataala dai kenan الثاني نبي أن الإرسال إذا كلمة إرسال يتعدى بنفسه على عربتي تنا تأدينا دا كانتا كيس إيزوا مفعول به بترسي أنسى ونحرفي با قال الله تعالى التي إنا أرسلنا نوحا إلى قومه من تورا النبي نوح زوا متنسى كاغا الله بيتي با inna arsalna binuhin ba kamar nan da yace wa man ana an dusila bil ayati to me yasa bai ce binuhin ba sai ce inna arsalna nuhan ila qaumi mun tura nuhu kaga ba kawo ba'un ba kenan bai da bukatar ba'un to ba'un din da ta zo menene hikimar kawo ta kaji abin da malai yake son ya ce fa ayyu hajatin ila al ba wace bukata ake da ita zuwa ga ba'un الثالث abu na uku tambaya ta uku annal murada bil ayat abinda ake nufi da ayat huna anan maktarahu ahlu makkata abinda mutanen makka suka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi shine iqtaraha kama mutun shawara ko kace ayi abu kaza ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam da suka nema ga manzo sallallahu alaihi wa sallam min ja'ali safa zahaban sun kace ba za su yi imani ba sai an mai da dukin safa ya koma zahaban zinariya wa iza wato wa izalati jibali makkata sannan kuma a jaye musu duwatsun makka liyata makkanu min zira'a dan saboda sauda mai noma gashi ko yanzu duwatsun ma ana ana ta gusar da su Allah ya kawo lokacin da an yi manya-manyan wato jiragen dankaro da suke gusar da su ana da bukata don saboda a ƙara masallacin maka ko su gini-gini to amma can wancan lokaci suna ganin kamar abu ne da ba zai yiwa ba shi yasa suka tambaya ta ta'annuti eh a je a in dai gaskiya ne Allah ya turo ka to shikenan Allah ya jaye mana duwatsun nan mutai mai noma musu abincin da mun kaci alhali ko wasu Allah ya hore musu abincin da suke ci ba tare da sai sun yi noman ba لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أو لم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه كو يجبى إليه أتكراء ثمرات كل شيء رزقا من لدنا amma dan adam bai da niyyar imani sai yayi fito na fito da Allah kamar ma Allah kenan da manzo yaron shi ne shine zai ce musu ga abin da yake so su yi su yi in ba haka ba shi ba zai imani ba wa inzali maktubin minas sama kuma kamar abinda sun ka nema manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya saukan musu littafi daga sama inda sun ka ce walan nu'mina liruqiyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u wa nahwi zalika da abinda ya kama da haka to wannan shine abinda ake nufi da ayoyi kina ayoyi mu'jizoji kauniyya ba shar'iyya ba an gane ko duk da yake cewa a'a wani lokacin ma Qur'ani ma sai su ce a kawo su ayoyi waɗanda ba shi ba ba na karantawa ɗaya ba wani lokacin su ce a kawo na karantawa wani lokacin su ce a'a a kawo ayoyi waɗanda suke so shi yasa Allah ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairi hadha aw baddilhu yace qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi sai ce a'a a canza Qur'anin an gane ko a janye wannan Qur'anin gaba a kawo wani kina Allah ma yaron su ne ya jaye magana da ba sa so ya kama su da suke su au baddilhu ko ka ciccire waɗansu ayoyi waɗanda ba mu su kamar yadda yanzu Yahudawa da majalisar ɗinkin duniya da gwamnatoci na kafirai da sauransu da wasu suke ganin a waɗansu ayoyin ma a cire su saboda sunan su ba sa yi musu Allah ma kidan ya koma yaron su ko kuma a'a aya kaza ka a fassara ta irin yadda wani yake so a fassara ta irin yadda wani yake so saboda shi Allah yaron mutane na yana ga musu abin da suke so ba suna za su ga Allah subhanahu wataala ba irin yadda suke tunani Marin yace to Ibn Ashur a ƙarshen wannan aya yake cewa da Allah ya ce da Allah ya ce sun kace iti bi Qur'ani ghairi hadha aw badilhu a zo da Qur'ani wanda ba wannan ba an gane ko yace ba yana ba suna nufin ba a kawo Qur'ani wanda yake wato ba canza ayoyin yadda me su ba a zo da Qur'anin da ma'anar shi ta dace da son ransu domin da za Allah zai tafiyar da wannan Qur'anin ya kawo wani Qur'anin wanda akwai zagin allolin su kuma ya haramta zina ya haramta shan giya ya haramta bauta ma gumaka to ba irin wannan suke nufi ba kenan ma'ana dai Allah ya yi musu irin yadda ransu yake so kaga kenan Allah ya kuma ma yaron su malam yace to wa hadhihi al-ayatu waɗannan ayoyi ma ursilat ila al-awwalina kenan tambayar da akwai anan to ai Allah bai turo irin waɗannan ayoyin ba an gane ko ga mutanen farko wala shahaduha su gane su ba fa kaifa kazzabu biha sun ka kareta da ita nan ba tambaya ce tunda Allah ya ce illa an kazzaba biha awwalun Allah bai ce bai turo da ayoyi ba sai saboda mutanen farko sun kareta da su to kuma abinda mutanen Makka sun ka nema Allah bai yi ma waɗancan mutanen farko irin wannan ba suka karyata to me yasa kuma Allah ya ce illa an kazzaba biha awwalun nan nan shine wajhu su'al ta tambaya malam ya tafi gaba ya ce kai arrabi'u akwai wata tambaya kuma ta hudu a ƙarƙashin wannan aya anna takdhibal awwalina ƙaryatawa mutanen farko la yamna'u irsalu ha'ilal akharin bai hana an gane ko a turo waɗannan ayoyin an gane ko ilal akharin ga waɗansu mutane waɗanda a bayan su akhari na mutane na daban ko akhiri na na ƙarshe in ka ga maka ce akhari na waɗansu mutane waɗanda ba su ba ko ka ce akhiri na mutane na ƙarshe waɗanda sun ka zo bayan su duk da yana yiwuwa malam yace li jawazi domin ya halatta Allah yukazzibal akhiruna domin na ƙarshe ba za su karyata ba ko ko al-akhiruna waɗansu waɗanda ba su na farkon ba yana yana yiwa su ba za su karyata ba to me yasa Allah bai turo ba al-khamisu na biyar ayyu munasabatin wace munasaba a akwai wartibatin da alaka baina sadril aya tsakanin farkon aya wa qaulihi ta'ala da kuma faɗa Allah subhanahu wata'ala wa atayna samudan naqata mubsiratan mun ba samudawa naqa wato dabba mubsiratan wanda kuma na an ce mubsiratan wadda take tana gani to me yasa ai duk dabba galibi tana gani me yasa Allah ce tana gani to waɗansu ba da suka ce nan mubsiratan an kawo shi mubsira na ana nufin mubsira ba wai ana nufin tana gani ba don dabba galibi Allah ya halatta tana gani wasu suka ce a saboda tana gani ne ba Allah bai ba su ita ba a'a sun nema a kawo kuma an ka kawo mai gani ba makamniya ba balle su cikin ayar Allah akwai kasawa wasu suka ce a mubsiratan nan mubsaratan ne wadda ana ganinta ma'ana ga ta zahiri malamai sun yi bayani malam yace to as-sadisu kai abu na bakwai tambaya ta bakwai ma ma'ana wasfun naqabil ibsar menene hikimar da yasa kuma an ka koko an ka ce an ka siffanta wato wannan taguwa da cewa tana gani tunda ba a bukata sai an ce tana gani misali To, asabi'u kai tambaya ta bakwai ƙarƙashin wannan aya, Malam ya ce, Anna zulma, kalima ta zulm ta zalunci, ya ta'adda bi nafsihi tana ta'addi da kanta, ba sai an kawo mata wani harafi ba. Qala Allah ta'ala Allah ya ce wa man ya'mal su'an wanda ya aikata mummuna aw yazlim nafsahu ko ya zalunci kansa, bai ce aw yazlim bi nafsihi ba. A cikin suratul Nisa aya ta 110. Fa ayyu hajatin ilal ba wace bukata ake da ita zuwa ga ba'un? Wa halla qala shin me yasa ma Allah bai ce ba fa zalamuha sun ka zalunce ta ya'ani al-aqr shine ana nufin sokewa shine al'aqru da ainun kinin wal qatlu da kuma kashi an gane ko shine ake nufin zaluntar dabbar da suka yi to bai sama ba a kashi ba an kace aka kawo ta tare da ba'un an kace fa zalamu biha an ka kara ba'un kai athaminu malam yace akwai tambaya ta takwas anna qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma nursilu bil ayati ba mu turo ayoyi ba illa takhwifan sai dan tsoratarwa ƙarshen wannan aya kenan aya ta hamsin da tara a cikin sutar isra ya dullu malin ya ce yana nuna alal irsali biha an gane ko an turo an gane ko tunda ya ce wa wanda sulbil ayati illa tahwifa ba mu turo ayoyi sai dan tsoratarwa a to kenan ko an tsoro an turo ayoyin kenan malin ya ce to wannan wa qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu ta'ala domin ma ne akan anna qauluhu ta'ala kenan wa qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala kuma in kaga dama ka ce wa qauluhu ta'ala kamar da shi mubtada kenan fadar Allah subhanahu ta'ala wa ma mana'ana an nursila bil ayat ba abin da ya hana mu turo ayoyi an gane ko farkon wannan aya kenan aya ta 59 yadullu ala adabil irsal biha yana nuna ba a turo ba can ya ce ba mu turo ayoyi sun tsortarwa ne ce kuma babu abin da ya hana mu turo ayoyi kenan wannan ya nuna ba a turo ba wannan ya nuna an turo kaga wannan aya an samu kusan tambaya guda takwas wato a karkashinta kuma wato ana buƙatar amsa su kuma ba da amsa kenan kuma lokaci ya yi mana halinsa. to yanzu abin da zamu ce anan dai na farko shine malam ya saba man usulubin sa da ya saba tafiya a kansa da malam aya in tana da mas'aloli sai ya kawo mas'ala sannan ya kawo bayani ya kawo amsa sannan ya kawo tambaya ka amsa ka tambaya ka amsa amma anan tana yiwa malam ya saba manhajinsa saboda wani dalili ko dai tana yiwa dan adam ne ya saba manhajinsa ba tare da ma ya san ya saba manhajinsa ba shine cewa wato kina anan shine malam sai ya jero tambayoyi sannan kuma sai ya jero amsa to galibi abin da yasa nake son in yi wannan yin tambaya a bada amsa sannan a wuce yafi tsayi da ilimi yafi sa ilimi ya tabbata da a ce a jero tambayoyi gaba ɗaya sannan a bada amsa irin wannan yana iya rikitar da ɗalibi amma abin da yafi usulubin da malam ya ɗauka domin manhajin mutum ana fahimta shi kamar yadda masu karatun manhaji suka ce suka ce ana gane shi ne cikin abubuwa guda biyu al-istiqra shine bin diddigi ko kuma at-tansis ko ya faɗa yanzu misali idan ka buɗe muqaddima ta littafi malami zai iya faɗa maka manhajin da zai tafi akan sa to nan yayi tawsisi akan sa ko kuma al-istiqra ka bi diddigin littafin sai kaga ga manhajin da ya bi fiye da wuri 100 ko 200 suka ce ga manhajin da bike ga ko da bai faɗa ba ga manhajin da ya bi wannan al-istiqra akwai attam akwai al-khas wanda kuma yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci al-manahijul ilmiya manhajin malam wane manhajin malam wane ko manhajin tafsirin wane ko manhajin da malam wane ya dauka kafin kai masa hukunci in shi yasa in kana son ka san littafi a gurguje ka karanta muqaddima sannan ka koma cikin fihras sai ka dubi abin da littafin ya kumsa to ko ba karanta littafin ka fahimce shi a jumlace kafin ka samu lokacin da zaka karanta shi gaba daya to amma wani bai karanta muqaddimar littafi ba bai san me yasa malamin littafin ba bai san manhajin manhajin da malamin ya dauka kan littafi ba ya ta cewa yayi kuskure ko da aka zo cikin muqaddima sai a gane kawai shine ya shiga daji bai san malamin ga manhajin da yake tafiya a kansa ba to dan haka dai almuhimmu dai mallan ya kawo tambayoyi sannan kuma ya kawo amsa kuma uslubi ne na qur'ani yawa yas'alunaka an aljibali fa qul yansifuha rabbi nasfa yas'alunaka an alkhamri wal sai ayi tambaya sai a bada amsa shi yasa littafin akhdari za ku ga ana karatun shi sai wani malami yayi su'al wal jawab sai ya kawo tambaya sannan ya kawo amsa domin wannan yana taimakawa ilimi ya tsaya ga dalibin ilimi shi yasa dalibin da ba a tambaya a cikin aji ko da ana ganin sa bai da karatu wannan manhaji malaman tarbiyya sun ce bai yi ba shine ko da dalibin ilimi bai iya ba a tambaye shi wannan zai iya sa shi ya harzuka an gane ko sai ya ninka neman ilimi amma idan misali ya zama to ɗalibin malam ya gane wannan bai da kokari kuma baya tambayar sa kullum masu kokari ne ke tambaya ya kashe ajin nasa domin masu kokari ne kawai yake mu'amala da su shi yasa wanda bai da ilimi kullum yana so a kai shi can table ko table na karshe benci na karshe saboda ai a kare shi bai san ma abin da ake yi ba da kananan yara da mata duk haka suke so amma wanda ya iya sai ya zo gaba to wannan bai yi ba wanda ya iya sai a maida shi can baya wanda bai iya ba a kawo shi gaba kuma in za a fara tambaya a fara da shi to in ana tambaye shi sai ya ji akwai wani nauyi akan sa wannan zai sa shi ma ya kama abin nan shi yasa ake bada labarin wata malama da ita zan kulle wannan maganar ta zo cikin aji an kawo ta ina ganin za ta yi wani darasi ne ko bakuwa ce ta zo ta yi darasi biyu ko uku ina ganin ko ta zo ne ta yi jarabawa ta tafi irin haka da ake kawo ɗalibai malamai su ɗan koyi karantarwa ko kuma a'a an kawo ta sabuwar malama ce da ta zo cikin aji sai ta yi tambaya da ta yi tambaya sai ta zaɓi wani ɗalibi sai ta ce ya bada ansa kawai duk ajin sai ya fashe da dariya to sai ta yi mamaki me dalilin wannan dariyar shikenan sai da yake malami yana da wayo sai ta basu a ƙarshe sai ta gane wannan ɗalibin ashe bai da karatu ne kenan wannan akwai matsala domin ana ganin shine kawai takwali a cikin ajin shikenan yanzu daga baya sai ta kira ɗalibin da kira shi sai ta yi tambayoyi sai ta bashi amsa ta ce ta bashi amsa ta ce je ya karanta yanzu tambayoyin da ta yi sai ta yi tambaya a cikin aji idan ta yi tambaya a cikin aji duk ɗaliban ba wanda ya sani sai ya daga hannunsa sai ya bada amsa ah kuma su ɗalibai ba sani ba sai da aka yi haka kusan sun kai tambaya bakwai wannan sai shajja a shiga neman ilimi daga wannan lokacin aka ce daga wannan ajin ya zumanto shi ne na farko har ya ƙara karatunsa to kaga yana da kyau mu zan mun san usulubi na tarbiyya da hikima da mu'amala da mutane a cikin da'awa ne a cikin hutuba ne a cikin karatu wanda kuma sai dai in shi dan ya fiski mutum wani lokacin ya zamanto zai jawo ayoyi ko hadisai don ɗaya saboda ya biya bukatocinsa a wannan wa'azi da yayi ko wannan hutuba ko muhadara muna fatan Allah ya muna tsari da wannan inda mun kai kurakurai kuma cikin irin waɗannan Allah ya gafarta mana ƴan uwa musulmi lokacin mu ya kai ƙarshe waɗannan tambayoyi da malam yayi guda bakwai insha Allah ta'ala a darasin mu na gaba za mu zo mu ba da amsa su ɗai bayan ɗai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala in Allah ya ba mu iko nan ya kamata in dakanta abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh